جيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ce daidai da 24 wadda ce daidai da 24 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birril walidain littafi wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 57 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu game da shin ko ana amsar addu'ar uba wadda take marar kyau akan ɗansa idan ya zama uban ne akan kuskure ɗan ne akan daidai mun ji cewa ba a amsa addu'ar iyaye ma damar ɗansu ya fi su gaskiya matuƙar uba ko uwa bisa kuskure suke tafiya to don sun yi wa ɗa addu'a wadda take marar kyau bisa ga ƙin yi musu biyayya akan ba daidai ba wannan Allah ba zai amsa addu'arsu ba sannan an tambayi Sheikh Uthamin game da wata matashiya ita ma da take karatun jami'a amma tana tare da mahaifiya wadda take mai kaushin hali wato bata san wani abu na alkhairi da za ta yi wa uwar da uwar za ta yi farin ciki da ita ba balma innani aqumu biwajibati na hawa rabbi tace ina tsiya iyawa ta wajen biyan ko tsayawa da wajibai wajen sauke wajibai na ta ɓangaren Ubangiji na sallah azumi da ibadu da na fulfule. Amma na karanta in ji wannan matashiya cewa duwa'in nan ayyuka da nake Allah ba zai karɓe su ba matuƙar ɗaya daga cikin mahaifana yana fushi da ni. To, Sheikh Uthaymin ya ba da amsa cewa wannan matashiya mai tambaya in dai ta kasance mai kiyaye addinin ta ta fuskar da ta dace wadda za ta yardar da Allah subhanahu wata'ala sai zama ɓangaren wato kuskuren daga ɓangaren uwar ne uwar ce take da kaushin hali da tsauri duk abin da ‘yar ta yi ba za ta iya gamsar da uwar ba ko ta yardar da ita to wannan abin da uwar za ta yi ba zai cutar da ita ‘yar ba matuƙar tana yi wa Allah ɗa'a matuƙar tana tsaye akan umarnin Allah sai dai ta yi ƙoƙarin zama da mahaifiyarta ta ta fuskar siyasa ta dinga ƙoƙarin kyautata mata idan uwar ma ta yi fushi to ita kada ta nuna fushinta idan uwar ta yi wata magana wadda take ta ɗaga sauti a kan ‘yar to ita ‘yar ta yi ƙasa da muryarta kada ta ɗaga murya a kan mahaifiyarta da irin waɗannan hanyoyi na diflomasiya za ta ci gaba da mu'amalantar uwar sannan ta ci gaba da roƙon Allah ya sanya taushi da salama a cikin zuciyar mahaifiyarta ya sanya rahama a ciki hakan zai zama alkhairi insha Allah ta'ala mun karanta wato wata mace ce wata ita ma ta yi aure amma iyayenta suna kausasa mu'amala da ita suna munana mata ya za ta yi da su ita ma wannan an ba ta shawarwari cewa hukuncin shari'a cikin wanda iyayensa suke mu'amalantarsa da kaushin hali da taurin zuciya suna faɗa masa cewa har suna cewa shi ba ɗansu ba ne kuma sukan buƙaci wasu abubuwa waɗanda za su cutar da nasa iyalan duk da cewa duk abin da suka yi wannan ‘yar ta yi ko da ta yi abin da suka umarce ta ba za su ainihin wato faran ba za su yi farin ciki ba ba kuma za su gamsu ba za su yi inkari to ita ma dai amsar da aka bata cewa ta bi dukkan ta yi amfani da dukkan wasu hanyoyi da suka sawwaka a tare da ita wajen ƙoƙarin ƙulla alaƙa da sadar da zumunci da iyayenta da kyautata musu al'amuran su ci gaba da idan al'amuran suka ci gaba da tafiya akan haka alaƙa ta zama ta ƙi ta kyau kuma ya zama yawan zuwa wajensu da ziyara yana ƙara matsaloli to babu laifi ana aka ba wannan shawara cewa ta karanta ta karanta zuwa ziyara wajen iyayen nata gurgudan hali ta takaita alal akalli ya zamanto ziyarar sai jifa jifa za ta dinga yi kuma ta ci gaba da sadar da zumunci da su ta hanyar gaishe su ta waya da sauransu in duk da wannan ja da bayan da ta yi har yanzu ba a samu al'amuran sun daidaita ba babu laifi ta ki zuwa wajen su ziyarar kwata-kwata zuwa wani lokaci mai tsawo wala Allah su begenta su shauƙin ganinta kuma ƙila wala Allah su gane kuskuren su cewa su suka kyamatar da ita zuwa wajensu to me yiwa wannan matsala za ta iya kawo idan kuma za ta iya tashi da ita da mijin nata su koma da rayuwa zuwa wani garin daban nesa da inda iyayen suke to da wannan zai fi kyau domin hakan zai fi nesanta su da fadawa wato nesanta ta zuwa ga fadawa matsaloli wajen mu'amalantar iyayenta to wannan kusan abubuwan ne da muka yi ta tattaunawa a kansu a darasin da ya gabata mun karanta kuma ahkamun mutafarriqa wasu hukunce-hukunce daban-daban daga ciki mun fara tattauna shin ana yi wa uba haddi idan yi wa ɗansa ƙazafi mun san cewa hukuncin ƙazafi a shari'ar musulunci shine za a yi wa wanda ya ƙazafin bulala tamanin sannan ba za a sake karɓar shaidarsa ba har abada sai dai in ya tuba taubatan nasuha to sai aka samu uba ne ya yi wa ɗansa ƙazafi to idan uba ya yi wa ɗansa ƙazafi ko da ba ɗansa kai tsaye ba ya yi wa jikansa ko ɗan jikansa ƙazafi to malamai ma'abota ilimi sun yi saɓani wajen wajabcin yi wa uba ko kaka haddin ƙazafe idan yi wa ɗansa ko yi wa jikansa ƙazafe alhanafiya sun tafi da kuma mazhaba a malikiya da shafi'iya da hanabila kuma wannan shine kaulin abba da alhassan akan cewa ba za a yi wa fa uba haddi ba dan yi wa ɗansa ƙazafe ko yi wa jikansa ƙazafe ko tattaɓa kunnensa ƙazafe suka ce kiyasin da suka yi akan haka akan rashin kashe shi in ya kashe ɗansa ma'ana ba za a kashe uba ba in ya kashe ɗansa to ku kaga laifin kisa ya fi girma in har ba za a iya kashe uba ba don ya kashe ɗansa to min babil aula a ce ba za a yi wa uba haddin ƙazafi ba don ya yi wa ɗansa ƙazafi sai dai cewa shafi'iya sun ce inna liqtisara ala nafi alhad duk da cewa takaitawa da aka yi akan korewa uba haddi in yau ɗansa ƙazafi amma fa wannan yana hukunta a jawa uba kunne a yi masa ta'aziri an gane ko yawwa alƙali zai ja kunnensa ya yi masa ta'aziri to anan muka tsaya ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi ƙaulin inda malikiya a wani ƙaulin na malikiya lil'ibni an yi ɗaliba bi haddil ƙazifi ala abawai wani ɓangare na malikiya wani ƙaunin daga malikiya suka ce ɗa zai iya neman haƙƙinsa na ƙazafi da mahaifinsa iyayensa suka yi masa a gaban shari'a wa huwa ƙaunin umar bin abdulaziz wannan shine ra'ayin umar bin abdulaziz wa bi thawr da babban malami abi thawr wa ibn al-munzir da ibn al-munzir wa'annan malamai sun ce da yana da haƙƙi in ubansa ya masa kazafi ya kai shi ƙara ya nemi haƙƙinsa li umumi qawlihi ta'ala saboda fadin fadin Allah ta'ala wallazina yarmuna al-muhsanati waɗanda suka jefi ko suke jifan almuhsanati wato katangaggun mata thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan suka gaza zuwa da shaidu mutum hudu fajliduhum 80 jalda Allah ta'ala ce duk wanda yayi wa mace kamammiya wato muhsana kazafi ya gaza kawo shaidu hudu akan kazafin da ya mata to ai masa bulala 80 fajliduhum ai musu bulala 80 suratul nur aya ta 4 wali annahu haddun fala yamna'u min wujubihi qarabatul wiladati kazina wali annahu haddun sabida wannan hukunci haddi ne fala yamna'u min wujudihi qarabatun wai fala yamna'u qarabatun qarabatul wilada kusanci irin ta haihuwa ba za ta hana wujubihi wajabcin wannan hukuncin na kazafi ba kazina kamar zina ne da aka tunda fadin hukuncin ya nuna cewa wallazina yarmuna yarmuna almusanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun haka Allah ta'ala yace kuma wannan ayar amma ce bata ce banda uba ba in yau ɗansa kazafi banda kaka in yau jikansa kazafi banda uwa in ta yau ita kazafi duk ban ba faɗa ka ba faɗin ayar ya nuna duk wanda ya kazafi ya gaza kawo shaidu hudu a mai bulala 80 wa qala al-malikiyatu malikiya suka ce idza huddal walidani idan ku har aka yi wa iyayen mutum guda biyu haddi sabida kazafi da suka yi masa fa innal ibna yu'tabaru fasikan to wannan dan fasiki ne ya dauki ƙara ya kai babansa ƙara kotu su je su tsaya a gaban alkali ya ce shi fitan madda haƙƙinsa na babansa ya masa kazafi a gabansa babansa haddin kazafi bulala 80 ko a zane mahaifiyarsa a gabansa a gabansa a mata bulala kazafi ya ce lallai wanda ya yi haka malikiya suka ce wanda ya sa aka yi wa iyayensa haddi to wannan ɗan ya baru fasikan za a ɗauke shi a matsayin fasiki wala tuqbalu lahu shahada kuma ba za a karɓi shaidarsa ba ba za a karɓi shaidarsa ba a duba al-mawsu'atul fiqhiyya ta 45 shafi 212 wa qala ibn al-mundhir rahimahullah ibn al-mundhir rahimahullah yake cewa wa idza qazafa ar-rajulu ibnahu idan mutum yayi wa ɗansa yarfe yayi wa ɗansa kazafi fa fihi qaulani a cikin yi wa uba haddi ko rashin yi masa haddi akwai maganganu guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun anna alaihi alhadda wajibi ne ayi wa uban haddi da yi wa ɗansa kazafi wa hadha qawlu Umar bin Abdul Aziz wannan kamar da muka karanta shine ra'ayin Umar bin Abdul Aziz wa Maliki bin Anas wa Maliki bin Anas da Malik dan Anas wal akharu ɗaya kaulin kuwa la hadda alaihi suka ce ba za a yi wa uba haddi ba in yi wa ɗansa kazafe wal awwalu asahhu ibn al-mundhir yace kaulin farko shi yafi inganci ka san dama a baya an gaya mana cewa ibn al-mundhir abu thawr duk sun tafi akan cewa za a yi wa ainihin wato uba haddi in yi wa ɗansa kazafi da umar bin abdulaziz ka koma cikin al'iƙina mujalladi na ɗaya shafi na 345 wa ƙala ibn usaimin ibn usaimin rahmatullahi alai ya ce asawabu zancen da yake daidai an na ƙazafa walidi ƙazafin uba liwaladihi ga ɗansa ya ji bufihil haddu ibn usaimin ya ce wajibi ne a yi wa uba haddi akan yayi wa ɗansa ƙazafi sawa'un ƙulna sawa'un mun ce innahu shi tsayar da hukuncin haddin nan haƙƙun lillahi haƙƙi ne na Allah idan tsayar da haddi haƙƙin Allah ne au li'adamiyyin ko kuma tsayar da haddi haƙƙi ne na ɗan adam li'annana idza qulna idan muka ce innahu haƙƙun lillah tsayar da haddi haƙƙin Allah ne fal'amuru fihi zahirun to wannan al'amarin a fili yake yi wa zai iya sarayar da haƙƙin Allah in har tsayar da haddi haƙƙin Allah ne to kowaye wani kazafi za a yi mahaddi ko da uba ne ya yi wa ɗansa kazafi ko uwa ce wa ƴarta kazafi za a yi mata hukunci saboda haddin ba haƙƙin ɗan adam bane ba haƙƙin ɗan adam bane haƙƙin Allah ne li'annahu la sultata lil walidi ala waladihi fihi li'annahu la sultata lil walidi uba ba shi da wani iko ala waladihi akan ɗansa fihi a lokacin da yawa uban kazafi yayi wa ɗansa kazafi tunda haƙƙin ba na ɗan bane na Allah ne ba ko wanda ya isa ya sarye da haƙƙin Allah wa idza qulna idan kuma muka ce innahu haqqul lil adami tsayar da haddi haƙƙi ne na ɗan adam fa inna na naqulu to anan muna cewa innal walada ɗa idza lam yarda bi isqati haqqihi in ya kiyarda ya saryar da haƙƙinsa fa inna lahul mutalabata fihi to yana da ikon ya nemi haƙƙinsa a cikin kazafin da babansa ya masa fa kama anna lahu an yutaliba walidahu bin nafaqa kamar yanda da yake da iko ko ya ta nemi ko ya nemi ciyarwarsa a hannun mahaifinsa in bai balaga ba idan uba ya ki ciyar da ɗansa ƙarami to ɗansa zai iya neman haƙƙinsa a kan ubansa cewa ya ci da shi fahaza mithlu to wannan matsalar haddi ɗin nan ko ta ƙazafi ita ma irin wannan ce falamma a hadara karamata waladihi a lokacin da uba ya zubar da mutuncin ɗansa ta hanyar yi masa ƙazafi wa ahanahu ya wulakantar da ɗansa amaman nasi a bainar jama'a falyuqam alaihi alhaddu da aka shi ma sai a tsayan masa da haddi wal ayatu amma ayar kuma gamammiya ce ta shafi uba da wanda ba uba ba ka duba ash-sharhul mumti' na shahu mujalladi na shahu shafi na 280 wa yuhaddu al-waladu bi qadhafi kulli wahidin min walidai ana yi wa da haddi idan yayi wa daya daga cikin iyayensa guda biyu kasafi qala ibn al-munzir rahimahullah ibn al-mundhir rahimahullahu ta'ala yake cewa wa idza qadhafa ar-rajulu aba idan mutun yayi wa babansa kazafi aw jaddahu ko yayi wa kakansa kazafi aw ahada ajdadihi ko yayi wa ɗaya daga cikin kakanninsa kazafi fa alaihi al-hadd wajibi ne a tsayan masa da haddi ka duba al-iqna mujalladi na 1 shafi na 345 wa haka alaihi al-ijma' har ma ibn al-munzir ya hakaito ijma'in malamai akan haka faƙala ya ce wa ajma'u malamai sun haɗu ala annahu idza qadhafa ar-rajulu aba cewa idan mutum yayi wa ubansa ƙazafi aw jaddahu ko kakansa aw ahadan min ajdadihi ko ɗaya daga cikin kakanninsa maza aw jaddatihi ko ɗaya daga cikin kakanninsa mata yayi musu ƙazafi bizina ƙazafi na zina anna alaihi al-hadda wajibi ne a yi masa haddi ka duba al-ijma' shafi na ɗari da sha tara wani ba'adil hanabila wani ɓangare na mazhabin hanabila suka ce layu haddu bi ƙazafihi a bahu wani ɓangare na hanabila suka ce a ba za a yi wa ɗa ƙazafi ba a wato haddi ba don ya yi wa mahaifinsa ƙazafi alal mirdawi rahimahullah almirdawi rahimahullah yake cewa wa yuhaddul ibnu ana fayowa ɗa haddi bi kazafi kulli wahidin minhum idan yayi wa kowane ɗaya daga cikin iyayensa kazafi ala sahih min al madhhabi bisa zance mafi inganci a mazhaba wa qila la yuhaddu bi kazafihi abahu aw akha wani kaulin kuma aka ce a ba za a yi masa haddi ba dan yayi wa mahaifinsa kazafi ko yayi wa wansa ko kaninsa kazafi ka duba al insaf mujalladi na 10 shafi na 202 وقال ابن عثيمين ابن عثيمين yake cewa idza qadhafa alwaladu walidahu idan da yayi wa mahaifinsa kazafi fa kala yace ya zanin wal iyaz billah da yace wa babansa ya ya mazinaci fa innahu yujladu haddal kazafi kai za a yi wa wannan dan bulala ta haddin kazafi domin babu shaidu guda hudu da ya kawo ya gabatar da za su tabbatar da da'awarsa a duba sharhul mumti' na sha hudu shafi na ɗari biyu da tamanin hal yuqadul walidu bi walade an gama waccan mas'ala ta azafi shin yuqadul walidu za a kashe uba bi waladihin ya kashe ɗansa za a yi wa uba kisasi a kashe shi in ya kashe ɗansa idan qatalal walidu waladahu idan uba ya kashe ɗansa faqad dhahaba jumhurul fuqaha jumhur mafi yawan fuqaha sun tafi ila annahu la yuqtassu minhu cewa ba za a kashe uba ba dan ya kashe ɗansa fal walidu la yuqadu bi waladihi uba ba a ramawa a kansa dan ya kashe ɗansa zakaran aw untha dan nan da ya kashe namiji ne ko mace wal jaddu ba uba ba kadai kaka ma la yuqadu ba a yi masa kisasi a kashe shi bi waladi waladihi dan ya kashe jikansa wa in nazalat darajatuhu koda darajar wanda ya kashe din ta sauka kasa jikan jikan jikan jikan jikan wannan channel din dan kaka al'ala ya kashe jikansa al'asfal ba za a yi masa haddi ba wa sawa'un fi zalika waladul banina wa waladul banat duk ɗaya ne a wannan hukuncin wanda kaka ko uba ya kashe ɗan ‘ya'yansa maza ne wa waladul banat ko ɗan ‘ya'yansa mata ne in ya kashe ba za a kashe shi ba. Ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya ta 45 shafi na 209. Wahtajju malaman da suka ce suka faɗi wannan kaulin sun yi hujja bi hadisi bin Abbas na radiyallahu anhu ma da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda. An nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtalul walidu bi waladi manzo Allah ya ce ba za a kashe uba ba dan ya kashe ɗansa wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 1401 Ibn Majah hadisi na 2661 wa hassanahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana wannan hadisin cewa ba za a kashe uba ba dan ya kashe ɗansa وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد من ولد باء ينقوت wato a ɗauki fansar uba dan ya kashe ɗansa ba za a kashe shi ba dan ya kashe ɗansa wannan imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad na 100 da shafi na 147 wa hassanahu muhaqqiqus sanad wato musnad kai afwan wa hassanahu muhaqqiqul musnad waɗanda suka yi tahqiqin musnad na Imam Muhammad sun hassana wannan hadisin wa qala ibn Abd al-Barr an-Namari ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala yace istafada inda ahli al-ilm maganganu sun shahara daga wajen malamai ma'abota ilimi qauluhu sallallahu alaihi wasallam game da maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam la yuqadu bil waladil walidu ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa ka duba at-tamhid mujalladi na 23 shafi na 442 wa hadha al-hadith wannan hadithin mukhtalafun fi sihhati malamai sun yi sabani game da ingancin wannan hadisi وقد ضعفه كثير من أهل العلم ما لم يدعوا سرون وانا حديث سنشي حديث بإنغانتا با وقال ابن الملقن رحمه الله ابن الملقن رحمه الله تعالى أتكن البدر المنير يتي قال عبد الحق في أحكامي عبد الحق أتكن أحكامه ينتوى هذه الأحاديث كلها معلولة waɗannan hadisan cewa ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba a yi wa uba kisasi dan ya yi wa wato ya kashe ɗansa dukkanin hadisan ma'alulatun suna da illa la yasihu min ha shay babu wani hadisi da yake inganta a cikin su wa bayyana zalika ibn al-qattan kama bayyanahu ibn al-qattan shi ma yayi bayanin wannan kamar yanda mu ma muka bayyana a cikin ka koma cikin al-badrul munir mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da saba'in da hudu haka ka duba tanƙihu ta haƙiƙ libna abdulhadi na shi ma mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya zuwa ɗari hudu da saba'in da hudu wale haza zahaba jama'atu min ahlil ilm sabida haka ne wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suka tafi ila annahu yuqtalul walidu wato ana kashe saboda sun ce hadisin tunda bai inganta ba to wasu cikin malamai suka tafi akan ana iya kashe uba bi waladihin ya kashe ɗansa idan uba ya kashe ɗansa shi ma za a iya kashe shi qala ibn qudama rahimahullah ibn qudama rahimahullah yace al abu uba la yuqtalu ba za a kashe shi ba bi waladihi dan ya kashe ɗansa wal jaddu kaka la yuqtalu ba a kashe shi bi waladi waladihi dan ya kashe jikansa wa in nazalat darajatu ko da darajar jikan ta sauka jikan jikan jika wa sawa'un fi zalika waladul banina aw waladu albanat sawa'un akan haka duk hukuncin iri ɗaya ne dan ƴaƴansa maza ne ya kashe ko dan ƴaƴansa mata wa bihi qala rabi'a wannan shine ra'ayin rabi'a wa thawri wal auza'i wa shafi'i wa ishaq wa ashabur ra'i waɗannan duk sun tafi akan cewa ba za a kashe uba ba dan ya kashe ɗansa domin su a wajensu hadithin za a kashe wato hadithin ba shi da inganci an gane ko? afwan maganar ta zama guda biyu wancan wali hadha dhahaba jama'atu min ahli al-ilmi ila annahu yuqtalu al-walidu bi waladihi qala ibn al-qudama to mun gama waccan magana cewa wasu malaman duba da hadisan ba su inganta ba sun tafi akan a wajen su sun tafi akan cewa za a kashe uba in ya kashe ɗansa an gane ko to sai kuma muka shiga maganar ibnu qudama ibnu qudama shi kuma yake cewa uba ba za a kashe shi ba da ɗansa kamar yadda ba za a kashe kaka ba dan ya kashe jikansa ko da darajar jikan ta sauka ƙasa kuma sawa'un dan dan dan wato ƴaƴansa maza ne ko dan ƴaƴansa mata ya kashe duk ba za a kashe shi ba wannan shine ra'ayin Rabi'a al-Thawri al-Auza'i al-Shafi'i Ishaq da ashabur ra'i wa qala ibn Mani' وابن عبد الحكم وابن المنذر wa'annan malamai guda uku suka ce yuqtalu bihi a ana kashe uba fa in ya kashe ɗansa li zahir ayil qur'an suka ce saboda zahirin ayoyin alqur'ani wal akhbaril mujibati lil qisas da kuma hadisan da suka wajabta yin ramuwa yin qisasi wa li annahuma hurrani dalilin su na gaba suka ce domin da dan da uban duk yayaye ne musulmani kuma musulmai min ahalil kisasi suna daga cikin ma'abota kisasi wanda kowanne ya yi wa kowa za a iya masa kisasi fa wajaba karkashin haka sai ya wajaba an yi kutala kullu wahidin a kashe kowane ɗaya minhuma daga cikin uba ko ɗa bisahibi in ya kashe ɗayan kal ajnabiyaini kamar wa'anda ba muharramai ba wani ya kashe abokinsa ko ya kashe makocinsa ko ya kashe wani ajinabi shi ma za a kashe shi to haka wani uba ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe uba su ma za a ɗauki wannan hukunci wa qala ibn al-mundir qad rawaw fi hadha al-babi akhbaran ibn al-mundir yace malaman da suka tafi akan akan haka sun ruwaito hadisai da yawa a wannan babi wa qala malikun imam malik yace in qatalahu hazafan bisayf wa nahwihi yace inna sai kuma yi da shi in in qatalahu shi imam malik sai ce a tsaya kalla in qatalahu idan ya kashe dan nasa hazfan bisaifi ta hanyar dan kartarsa da gogarsa da takobi wa nahwihi ko makamancin haka lam yuqtal bihi ba za a kashe uban ba dan ya kashe ɗansa ta irin wannan hanyar ila kawai marin sai da takobi ko ya dan kawo masa duka da ita saboda ya bata masa ya dan kuma sai abin ya zo da ƙara kwana kawai sai ya mutu ko kuma ya same shi a makasa ya sai ya mutu to imam malik yake cewa in ta irin wannan siga ne ba za a kashe uban ba wa in zabahu amma in yi masa yankan rago aka ce ai uban yankan rago yanka dan yayi au qatalahu qatlan ko kashe shi yayi har lahira murus ya kashe shi fala yushakku fi annahu amada ila qatali nan babu wani sauran kokwantan cewa da gangan ya kashe shi duna ta'adibihi ba ladabtar da shi yayi niyayi ba da bihi to in an gane haka to za a rama wa dan bihi da abin da uban yayi masa kaga kenan shi imam malik yace za a kalli sigar da aka ce uban ya kashe dan an gane ko musamman tunda kaga a shari'a an ce kisa ya kasu kashi uku akwai al-khata akwai shibhu amd akwai amd wato akwai kisan kuskure kuskure ne gaba daya an gane ko wannan shi hukuncin sa daban akwai shibhu amdin shibhu amdin suka ce shine kisan wato yayi kama da ganganci shine shibhu amdin bulala ya dauka ko kuma wani abu da baya kisa ya dauka sai ya daki mutun da shi sai abin aka zo ya zo da ƙara kwana sai mutun ya mutu dukan babu inkari yayi dukan to tunda yayi dukan kaga da gangan yayi dukan amma da niyyar kisan ba da niyya ba domin abin da ya yi kisan a ƙa'ida ko a al'adance baya kisa to wannan shi ake kira shubuhu amdin in an zo hukunci ana kausasa shi fiye da wancan alkhatsa na farko sai kuma na ukunsu shine da gangan yanzu wanda aka zo aka samu ya yi wa ɗansa yankan rago ina maganar kuskure babu kuskure amma aka same shi bulala ya sa ya zane shi kawai sai aka samu dan duk gashi ya fafasa masa jiki da bulala amma ya mutu to kaga ko shakka babu za a yadda ladabtar da shi ya zo yi kuma abin ya zo da ƙarar kwana domin bulala ba ta kisa in dai ba ƙarar kwana ce ta zo ba ina fata an gane a koma cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na 8 shafi na 285 wa qala shaykh ibn uthaymin rahimahullah shaykh uthaymin rahimahullah ta'ala yace as-sawabu duk dai wannan magana da ake ta tattaunawa da sabanin malamai zance da yafi zama daidai zance na daidai annahu yuqtalu bil waladi ana kashe uba in ya kashe ɗansa wal imam malik rahimahullah ikhtara zalik kuma da ƙarshe shi kansa imam malik rahimahullah ya zaɓi wannan ra'ayi illa annahu qayyadahu sai da shi imam malik ya qayyade wannan hukuncin bima idza kana amdan da cewa idan uban ya kashe ɗan ne da gangan la shubha ta fihi babu wata shubha a cikin kisan itlaqan kwata-kwata bi an ja'a bil waladi kamo ɗan yayi fa wa adja'ahu ya kwantar da shi wa akhadha sikinan ya ɗauko wuka wa zabahahu ya yanka shi akwai wata shakka anan akwai shakka cewa ba da gangan bane fa hadha amrun wannan al'amari ne la ya taɗarraku fi ihtimalun ko la ya taɗarraku ilaihi ihtimal nan shakka ba za ta ƙwanƙwasa ƙofa ba a cikin irin wannan ma'ana babu wata shakka a nan bi khilafi ma kana idza kana al'amru ya taɗarraku ilaihi ihtimal da bambanci idan al'amarin ya kasance shakka ta ƙwanƙwasa ƙofa a yanayin irin kisan da aka ga uba yayi wa ɗansa fa'innahu la yi min to a inda aka samu akwai kokwantan ba da gangan uba ya kashe ɗan ba to a nan ba za a yi wa uba ƙisasi ba a kan kashe ɗansa ƙwan ya ce li'anna ƙatalar walidu waladahu domin abin da ya sa malamai suka faɗa ka a ce uba ya kashe ɗansa amrun ba'idun al'amari ne da ya yi nisa ƙwarai da wahala a ce uba ya kashe ɗansa fala yumkinu an naqtassa minhu ba zai yi ba mu yi wa uba kisasi mu ce a kashe shi illa dan ya kashe ɗansa illa idza alimna sai dai in mun muna da masaniya ilmal yaqini kuma irin masaniya ta yaqinin da babu shakka a cikinta annahu arada qatlahu cewa fa da gangan ya yi nufin dama ya kashe ɗan to a irin wannan siga uban shi ma malamai suka ce za a kashe shi warrajihu fi hadhihi mas'ala zancen da yafi zama rinjayayyen kauli a cikin wannan mas'ala annal walida shi fa uba yuqtalu bil waladi ana kashe shin ya kashe ɗansa wal adillatu allati istadallu biha da'ifa amma fa hujjar da suka kafa dalili da ita tana da rauni la tuqawimun nususas sahiha ba za su iya wato karo da nassosi ingantattu as-sariha bayyanannu ba addalata masu nuni alal umumi akan gamewa thumma innahu law tahawana an-nasu bihadha da aka kawai in ya kashe ɗansa a kashe shi saboda nusus din duk sun game haka da aka duk wani dalili da za a kawo ba zai iya cin karo ba zai iya yin kokawa da nassosi ingantattu ƙarara da suka nuna gamewa kisan kai kisan kai ne annafsu bin nafsi wal aini bil aini wal anfa bil anfi har zuwa karshe kutiba alaikum al qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha thumma innahu law tahawana an nasu bi hadha sannan da za a wayi gari mutane su dinga rena irin wannan lakana kullu wahidin ya hamilu ala waladihi to da sai a wayi gari kowane mutum ɗansa ya ɓata masa sai ya farma ɗansa la siyama idza kana walidan ba'idan musamman ma idza kana walidan ba'idan idan ya zama uba ne ba na kurkusa ba uba ne mai nisa kamar kaka ko uban kaka ko kakan kaka to akwai tazara tsakaninsa da jikansa ko tattaba kunnansa da ya kashe musamman irin wannan sigar kal jaddi min al ummi ko kuma kamar kaka na bangaren uwa aw ma ashbaha zalika ko makamancin haka wa yaqtuluhu ma dama annahu lam yuqtas minhu to zai iya kashe jikansa na bangaren yassa mutum da ya san ba za a kashe shi ba dan yayi haka ka koma asharhul mumti na 14 mujalladi na 14 shafi na shafi na 43 zuwa 44 wa qala shaykh rahimahullah shaykh uthaymin rahimahullahu ta'ala yace wa ala kulli halin a kowane hali fa hadhihi almas'alatu wannan mas'ala ta kisasi tsakanin da da uba tarji'u ila almahakim shar'iyya tana komawa ne zuwa ga kotunan shari'ar musulunci falyahkumul hakim a kyala alkali yayi hukunci bima yara annahu aqrabu ila sawab game da abin da shi alkali yake ganin shi ya fi kusa da daidai min a kawali ahalil ilmi daga maganganun malamai ma'abauta ilimi tunda irin wannan abubuwan ba abu bane da ɗaiɗaikun mutane za su ɗau doka a hannunsu dole sai an je kotu to alkali ga wa'annan a kawal a gabansa in ya ɗauki wani ƙauli ya rinjayere hukunci a kansa shikenan hukumul hakim yarfa'ul khilaf an gane ko hukuncin alkali ya kauda saɓani in akwai maganganu guda ɗari alkali sai ya dauki ɗaya hukunci to yanzu hukuncinsa shine daidai a kansa za a tafi ba za a dauki wancan akawal ɗin da aka yi sabani a kansu ba ka koma cikin fatawa nurun ala darb ga kuma website ɗin na insha Allah idza qatala alwaladu walidahu to in kuma ɗa ne ya kashe babansa ba yuqtalu alwaladu ana kashe ɗa bi kullin min alabawain idan ya kashe kowane ɗaya daga cikin iyayensa ko uwa ko uba li'umumi qaulihi ta'ala saboda fadin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kutiba alaikumul qisasu an wajabta muku yin qisasi ramuwa fil qatla a cikin wayanda aka kashe suratul baqara aya ta 178 waja'a fil mawsu'atil fiqhiyya kaman yanda yazo cikin mawsu'atil fiqhiyya ذهب جمهور الفقهاء ما في يوم ما لم فقه سنتفي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وإن من يم مذاهب دقبات ينسو في المذهب مذهب سنتفي إلى أنه يقتل الولد أنا كشتا بكل واحد من الوالدين إذن يكشف كون قدات إيه لكتكين إيا ينسى لأموم الآيات سبيد فاتن آيوين والأحاديث الموجبة da kuma hadisan da suke wajabta lil qisasi yin qisasi ka koma cikin al-mawsu'atul fiqhiyya ta 45 shafi na 209 wa qala ibn uthaymin rahimahullah shaq uthaymin rahimahullah yace yake cewa law qatala waladu walidahu da da zai kashe babansa fa innahu yuqtalu ba wata magana shi ba za a kashe shi ne li umumatil adilla saboda dalilan da suka zo sun game gamammun dalilai da suka zo akan haka wali anna hadha qada rahimahu kuma duk dan da ya kashe babansa kaman ya tsinke alaka da zumuntar da ke tsakanin su bil qatl da zarar ya kashe uban fa yuqta'u bil qatl fa yuqta'u to shi ma sai a datse tasa dangantakar bil qatl ta hanyar kashe shi da aka shi ma yanda kashe baban sai a kashe shi ka koma cikin ash-sharhul mumti na 14 shafi na 44 idza qatala abahu khata'an to idan kuma bisa kuskure da ya kashe babansa ba hali yarithu minhu zai ci gadansa zahaba jumhurul ulama mafi yawan malamai sun tafi ila annal qatila akan duk wanda ya kashe babansa la yarithu min al maqtul shay'an duk wanda ya kisan kai ba zai ci gadan ko kwandala ba daga wanda ya kashe walau kana qatluhu khata'an ko da bisa kuskure ya kisan kan ba da gangan ba ya kashe babansa ba da gangan ba ya kashe matarsa ba da gangan ba ta kashe mijinta ba da gangan ba mutum ya kashe wanda zai ci gadansa to ba za a ba shi gadan ba li hadith amr bin shu'aib an abihi an jaddi saboda wani hadisi wanda yake hasan hadithin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul qatilu shay'a wanda ya kisan kai baya cin gadan kowa sha ba zai ci gadan komai ba an gane imam abu dawud ya ruwaci wannan hadisi hadisi na 4564 wa hassanahu al-albani wa fi lafzin a wani lafazin laysa lil qatil min al-mirath shay wanda ya kisan kai ba a bashi komai daga gado wannan shi ma hadisin imam an-nasa'i ya ruwace shi a cikin sunan al-kubra hadisi na 6333 imam al-baihaqi hadisi na 12241 قال الخيرقي alkhirqi alkhirqi yake cewa wal qatilu wanda ya kisa la yarithul maqtula baya cin gadan wanda ya kashe amdan da gangan ya kisan kanal qatlu aw khata'an da gangan ya kisan ko da kuskure ka koma muktasarul khirqi shafi na 93 wa qala ibn qudama ibn qudama rahimahullah yace ajma ahlul ilmi malamai sun hada ala anna qatil al amdi akan wanda yake kisan ganganci la yarithu min al maqtul shay'an baya cin gadan komai daga wanda ya kashe illa ma hukiya an sa'id bin al musayyib in banda wani kauli da aka hakaito daga sa'id bin al musayyib wa ibn al jubair wa ibn jubair da ibn jubair annahuma warathahu da sa'id bin al musayyib da ibn da ibn jubair su kam sun ba da gado sun ce wanda ya kashe mahaifinsa zai ci gado wa huwa ra'ayul khawarij kuma wannan shine ra'ayin khawarijawa li'anna ayatul mirath me hujjar su suka ce saboda ayar gado tatanawaluhu ta kunshe shi shi wanda ya kashe magajin nasa bi umumiha in an kalli fadinta fayajibu al'amalu bi hafihi da haka wajibi ne a aiki da wannan ayar fihi game da shi wannan wanda yake san kan da haka aya bata ce a bashi ba in dai za a yi masa wani hukuncin a yi masa wani hukuncin ya yi kisan kai amma maganar gado ba aya ta ce a bashi aya bata fitar da shi daga cikin wanda za a ba gadon ba wala ta'awila ala hadha alqawl amma babu madogara gaskiya ga wannan kaulin wannan kaulin ba shi da madogara li shizuzihi sabida kauli ne ratsatsan kauli wa qiyamin dalili ala khilafi kuma tsayayyen dalili ya saba wa wannan kaulin wali anna tawrithal qatil kuma in aka ce wanda ya kisan kai a bashi gado yufdi ila takthiril qatl wannan zai bayu zuwa ga yawaita kisa wani yana nan dama yana yana ta cewa babansa mai gadi ne eh wani yana nan yana ta jin haushin baban yana ganin yayi tsawon kwana ya kiya mutu an gane ko su saboda haka kagan aka ce dama in ya abu kaga ba sai ya zagayo cikin dare ya masa ya masa ya shake shi ba a wayi gari kawai a ga tsoho a mace kuma ya dawo daki ya kwanciya sa ina fata an gane ko kuma ya turo wasu su zo su kashe baban da sauransu da haka kaga in aka ce za a bada wannan kofar ma to kisan kai zai yawaita ga waɗanda suke san lalle sun kago su ci gadan ainihin wato iyayensu ko wasu nasu لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه domin mai neman cin gado ko da yaushe mafi yawa yana neman gaggawar mutuwan magajinsa duk wanda yake jiran cin gado to za a ga ya kago wanda zai ci gadon ya mutu li ya akhudha malahu dan ya karbi ya karbe ya dauki dukiyarsa an gane ko eh shi sa suka ce man ta'ajjala shay'an qabala awanihi uqiba bi hirmani wa man ta'ajjala shay'an duk wanda ya gaggawar samun wani abu qabala awanihi kafin lokacin abin uqiba bi hirmanihi sai a masa hukuma ta hanyar haramta masa abin cikin ka'ida ta usulul fiqh da malamai suke kawo akwai wannan man ta'ajjala shay'an qabala awanihi uqiba bi hirmani mutum ne ya kashe babansa dan ya ci gado hukuma farko da za a mai baya cikin magada gashi dai za a caje shi za a mai hukuncin kisan kai kuma baya cikin magada ina fata an gani فأما القتل خطأ أما كسا نكسكري فذهب كثير من أهل العلم ديوا daga cikin malamai sun tafi ila annahu la yarithu aidan suka ce ko kisan kuskure ne da yayi wa babansa to baya cikin magadan uban ba za a bashi gadan uban ba nassa alaihi ahmad imam muhammad ya nassanta wannan magana wa yurwa zalika an Umar kuma ana ruwaitar irin wannan magana daga Umar wa Ali da Sayyidina Ali wa Zaid da Zaid wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anil jami' ka koma cikin al-Mughni mujalladi na 6 shafi na 364 zuwa 365 fa in sami'a al-warathatu amma idan sauran magadan suka yi afuwa an yi shiri kuhu si tarayya da shi wanda ya kashe musu uba filmira a cikin gadon fala haraja babu laifi sun fahimci bisa kuskure duk da cewa mafi yawan malamai sun ce ko bisa kuskure da ya kashe babansa ba za a ba shi gado ba to amma a nan in su magada suka gano cewa ba da gangan bawa ne ya kashe musu uba tsotsayi aka samu akasi aka samu an tabbatar da haka don haka sai suka yafe wa ɗan uwansu kisan da yau babansu kuma suka ce sun yadda wajen raba gado a raba da shi shikenan qala sheikh bin baz rahimahullah la yarithu al-qatil min al-maqtul wanda ya kisa dai baya cin gadon wanda ya kashe idza kana qatluhu amdan in dai kisan da ganganci ne udwanan bisa zalunci da ta'addanci fa innahu la yarithu minhu ba zai ci gadon sa ba wa hakaza law kana khata'an bin baz yace haka ma koda kuskure ne aujaba alaihi diya na farko wajibi ne ya biya diya awul kaffara ta ko kaffara fa innahu la yarithu minhu kuma duk da haka ba zai ci gadan sa ba li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lil qatil min al mirath shay wanda yayi kisan kai ya kashe wanda zai ci gado to ba za a bashi komai ba daga cikin gadan wa qad ajma al ulama rahimahullah malamai rahimahumullah sun riga sun yi ijimai ala annal qatila la yarithu min al-maqtul wanda yake kisan kai baya cin gadan wanda ya kashe idza kana qatluhu udwanan in yayi masa kisa ne na gilla kisan ta'addanci lakin law samahal waratha al-baqun amma inda inda sauran magada za su afwa an yushrikuhu si tarayya da shi wanda ya kisan a cikin gadan fala haraja alaihim basi laifi ba idza kanu mukallafina in dai sun kai matsayin mukallafai baligai ne murshidi na kuma kimtsatsu ne li'anna al-haqqa lahum sabida haƙƙin nasu ne wa qad asqatuhu kuma sun sariyar sun ce sun yafe an gane ko ka koma cikin majmu'u fatawa bin baz ta 20 shafi na 261 ma za yasna'u idza wajada abahu yadribu ummah me da zai yi in yaje ya tarar da babansa yana ta surfar uwarsa yana shiga ya ga bulala babansa yana ta zane mahaifiyarsa idza lam yakun al-abu muta'addiyan idza lam yakun al-abu mu'tadiyan fi darbi zawjati in dai uban ba ketare iyaka yayi ba wajen dukan matarsa kai ne take mahaifiyarka shi ba mahaifiyarsa bace matarsa ce falaysa lil ibni da ba shi da dama an yata da khala ya shiga cikin wannan rigima ba ruwansa wa amma idza kana mu'tadiyan amma idan yaga uban nasa mu'tadiyan ya ketare iyaka bisa ta'addanci bi an kana yadribuha misali ya tarar uban yana dukan mahaifiyar ligairi nishuzin ba tare da kin yi masa biyayya da take yi ba ba wani kangarewa da ta yi kawai kila ko yana dan afa afa da yan shaye shaye kila duk sanda ya sha kawai sai ya zo ya kama uwar da ya kama matarsa da duka dan shi kuma ya shigo ya gani to in akwai irin wannan ya san haka yake mata ba gaira ba sabab ya zo ya kama dukan mahaifiyarsa au kana darbu mubarrihan ko kuma uban yana da gaskiya amma ya lura cewa dukan ya wuce ka'ida duka ne mubarrihan tunda an ce darban gaira mubarrih duka ba mai tsanani ba sai zo ya tarar da uban yana dukan kuma dukan mai tsanani ne to anan fala ba asa babu laifi an yata da halal ibnu da ya shiga tsakiya walakin sai dai bi rifqin walinin ba ce aka ya rama mata ba ba kare ta zai ba a ya dai dan shiga tsakiya ya dan yi kokarin rike bulala yana abba da Allah ayi hakuri ayi hakuri yana dan rarrashin baban ina fata an gane yawa kan mutum ya zo shi ma kawai tuba riga ya ce babatawa to shi ba babanka bane in ka ce ka rama mata kuma akan wa ka rama akan babanka a an yi ba ai ba kenan ai wannan ai ai ai fadan ku na manya wa yake shiga kenan zaki bari da musa bari ko inji inji inji yara to saboda kawai sai dai ka shiga tsakiya bi rifkin kuma da taushi walinin da magana mai sauki wa nusihin da kuma nasiha wala ya juzu lahu amma ko alama bai halatta gare bai halatta ba gare shi dan an yadriba abahu ya daki babansa ri'ayatan li haqqi ummihi wai dan kare haƙƙin babansa fa inna zalika min kaba'ir dhunub idan ɗaya haka to ya sani shi ma ya fada daga kawai abin da ya kamata ba ce aka yi shiga musu ba ya shiga ya sulhu ya ba da haƙuri ya yi rarrashi daga ya zamanto in yi haka to fa inna zalika min kaba'ir dhunub wa an anas radiyallahu an qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babani mu'ajjalani uqubatuhuma fi dunya wasu ƙofofi guda biyu duk wanda ya shige su Allah baya barin yi masa uquba sai an je lahira Allah yana gaggauta duk wanda ya shiga wannan kofar ɗaya daga cikin kofofin nan guda biyu duk wanda ya shige su fi duniya tun anan duniya to Allah yana gaggauta yi masa uquba al-baghi wal uquq zalunci da sabawa iyaye da haka in ka ce zaka shigarwa mahaifiyarka ka daki babanka ka fada cikin al-uquq da kai kuma ka jira sakamakonka daga Allah subhanahu wataala kaga abun ba kyau kenan wannan hadisin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaice shi hadisi na 7350 wa sahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi wa sahahu al-Albani fi as-Sahiha ta 100 hadisi na 100 da 1120 sai mu tsaya hal yajuzu ko hal ya juzu lil rajul insha Allah mun zo kan gaba lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah